له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم ال... يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها, النا... يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن من المعلوم أن الصراع بين الحق والباطل باق إلى قيام الساعة ولكل منهما أعوان وأنصار هؤلاء يريدون هداية الأمة وأولئك يسعون لإبلالها وهم الأكثرون كما قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله أيها المسلمون عباد الله اعلموا أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وهو دين الرسل عليهم السلام الذي أرسلهم الله به إلى عباده فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين أرسله الله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله يقولون نريد منهم التقرب إلى الله تعالى ونريد شفاعتهم ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين قال جل تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى لا يصلح منه شيء لغير الله لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما فقال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون أيها المسلمون قد وقع بعض المسلمين في ضلال مبين بإدخالهم فلسفة اليونان في الاعتقاد وتصوف الهنود والفرس في التعبد وربطهم الوحي بالفكر واليقين بالظن فجروهم ذلك إلى الغلو في الأولياء والصالحين ورفعهم فوق منزلتهم بحيث يعتقد فيهم ما لا يقدر عليه إلا الله من جلب النفع ودفع الضر واتخاذهم وسائط بين الله وبين خلقه في قضاء الحوائج وإجابة الدعاء حتى يؤول الأمر إلى عبادتهم من دون الله كما هو واقع بين أظهرنا والله هو الهادي إلى سواء السبيل والله بعث جميع رسله ليبلغوا رسالاته إلى عباده وأقامها على أصل واحد لم يختلف باختلاف الأمم والأزمنة والمكان الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن إشراك أحد مع الله في عبادته وأفعاله وإنك لتهزن ويضيق صدرك وأنت ترى وتسمع عن الكثيرين من أبناء المسلمين اليوم ما يخالف عقيدة التوحيد التي جاء بها الرسل عليهم السلام وقد انحرفوا عن الطريق القويم وانساقوا وراء دعوات المضلين الملحدين وبعضهم من يرفض الصلاة وسائر العبادات ويزعم أن الذكر أفضل من العبادة ناسيا أن الله تعالى ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته كما قال جل شأنه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين والواقع أن الذين يقفون خلفهم في نشر هذه العقائد هم اليهود الذين وضعوا الخطط لإبعاد المسلمين عن حقيقة دينهم وأن هذا ديدنهم منذ القدم كما قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى إن اليهود لا يألون جهدا في إفساد عقائد المسلمين في أخلاقهم وعقائدهم ولليهود مطامع في بلاد المسلمين وغيرها ولهم مخططات أدركوا بعضها ولا يزالون يعملون جاهدين لتحقيق ما تبقى وهم وإن حاربوا المسلمين بالقوة والصلاح واستولوا واستولوا على بعض أرضهم فإنهم كذلك يحاربونهم في أفكارهم ومعتقداتهم ولذلك ينشرون فيهم مبادئ ومذاهب ونحلا باطلا كالقاديانية والبهائية والتيجانية وغيرها انتهى كلامه رحمه الله أيها المسلمون فهذه الفرقة الأخيرة قد انتشرت في بلاد الساحل وكثر متقلدوها يزعمون أنهم المحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ما أبعد عقيدتهم عن المنهج الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن منهم من يعتقد إلهية الخولخي وأنه الخالق المدبر للأمور من دون الله تبارك وتعالى بل ويعتقدون بأن الله والطبيعة حقيقة واحدة أن الله والطبيعة حقيقة واحدة وأن الله هو الوجود الحق وأنه ليس هناك موجود في الكون إلا الله إلا الله ويعتبرون كل شيء في الكون هو الله ذاته ويسمونه حقيقة الإلهية هذا هو الإلحاد فهم بذلك أضل من مشرك العرب لأنهم مقرون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له وأنه لا يرزق إلا هو ولا يحيي ولا يميت إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو جل في علا قال تعالى في شأن كف في شأن مشرك العرب قل من يرزقكم من في السماء قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فاتقوا الله أيها المسلمون وقدروا لله قدرا تمسكوا بعقيدة التوحيد وبسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم في وقت غربة الدين وأنيبوا إلى الله واستغفره ثم توبوا إليه فإن ما يصيبنا من الضنك والمصائب في كل الأسئلة إنما بسبب ما يفعله الملحدون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب فإن كل انحراف عن العقيدة الصحيحة مهلكة وبياء ويسبب سخط الجبار في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كروة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار بارك الله لي ولكم بهدي الكتاب والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله العليم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي أوجد الإنسان من العدم إلى الوجود ومن الوجود إلى العدم ومن العدم إلى وجود الأبدية وأصلي وأسلم على قاعدي وحبيبي وقروة عيني محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته ومن سار على منواله إلى يوم الدين بايهك ينقوى مسلمي sanannan al'amari ne cewa kokawa tsakanin ƙarya da gaskiya abu ne wanda ba zai taɓa tsayawa ba har tashin alƙiyama kuma kowane ɓangare tsakanin gaskiya da ƙarya yana da mai taimakonsa yana da wanda yake tsayin daka masu neman shirya suna so su shiryar da mutane ne zuwa ga hanya madaidaiciya alhali waɗanda suke goyon bayan ɓata so suke sabar da mutane daga tafarkin Allah kuma su ne su ne suka fi yawa kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in ka bi mafi yawan wanda suke ban kasa ne to za su badda ka ne daga tafarkin Allah ashe masu taimakawa bata su suka fi yawa yan uwa musulmi lalle mu sani shi tauhidi shine ta Allah subhanahu wataala wajen bauta da kadaita Allah subhanahu wata'ala wajen siffofinsa da ayyukansa shine addinin manzanni da Allah subhanahu wata'ala ya aiko su zuwa ga bayinsa farkon wanda Allah ya so mu aikowa bayan annabi Nuhu alaihi salam a matsayin manzo ma'ana bayan annabi Adam alaihi salam a matsayin manzo shine annabi Nuhu alaihi salam Allah ya aiko shi bayan da mutane suka karkace domin tun zuwan annabi Adam mutane suna kayan tafarkin addini kanan nasu ummatan wahida al'umma ta kasance al'umma ɗaya ne wato mutane sun zan a kayan addini ɗaya suke har sai lokacin da suka karkace to sai Allah ta'ala aiko annabi Nuhu alaihi salam lokacin da mutane suka zaɓi su riki wasu bayan Allah salihai a matsayin ababen bauta wadda da suwa'a da ya gusa da ya uka da nasar da Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratu Nuh ƙarshen manzanni da Allah ya aiko zuwa ga al'umma shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma da yazo cikin ababen da ya karya akwai gumaka waɗanda na salihan bayi ne a da su ma sai aka kakkarya su domin mutane sun ɗauke su mutum mutumin da suke bautawa Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga wasu mutane waɗanda fa su a kaddara wasu wai suna bautar Allah kuma waɗanda har ma aikin hajji suke yi suna yin sadaka suna ambaton Allah ambato mai yawa amma kuma sai suka sanya wasu daga cikin halittun Allah suka zamanto su ne tsani tsakaninsu da Ubangiji subhanahu wata'ala shine wannan gumakan da suka dasa su hubal da manata da sauransu duk sunayen mutane ne sai suna cewa ai waɗannan ɗan suna nema su kusatar da su ne wai zuwa ga Allah ba a zuwa kan Allah kai tsaye waɗannan ɗin su ne tsani suna son waɗannan gumakan su cece su ne a wajen Allah waɗansu ma suka sanya mala'iku su ne abin bauta waɗansu suka sanya annabi isa shi ne abin bauta wasu suka sanya mahaifiyarsa maryam ita ce abin bauta wasu suka riƙe wasu salihan bayi su suke bautawa allah maɗaukaki yana faɗa dangane da kafirai hujjar da suke faɗa wajen bautar gumaka wallazi na takazu min duni auliya amana abuduhum illa li yuqarribuna ila allahi zulfa waɗannan da suka riƙi wani allah a matsayin waliyansu da suke jibinta wai dalilinsu ba wai suna bauta musu bane sai kawai dan su kusatar da su zuwa ga Allah subhanahu wataala su cece su to sai Allah ya aika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya jaddada musu addinin annabi Ibrahim alaihi salam tafarkin tauhidi ya ba su labari cewa neman kusaci zuwa ga Allah da bauta da kuma kudiri da za a yi cewa shine wanda yake cancanta a bauta masa to wannan fa tsantsan haƙƙi ne na Allah din shi kadai ba a gutsira shi ga wani mutum ba a gutsira shi ga wani halitta mala'ika ne da ke kusa da ubangiji wani annabi ne manzo da aka aiko ballantana kuma wanda bai kai su ga daraja ba Allah madaukaki yana faɗa cikin alkur'ani baya kasancewa ga wani mutum da Allah zai bashi littafi kuma ya bashi hukunci kana ya bashi annabta sannan shi wannan annabin ya ce wa mutane ku zamanto masu bauta mini ku bar Allah subhanahu wataala wannan bai kasancewa sai dai annabin kullun zai zo musu ne ya ce ku kasance masu tarbiyyantar da kanku bisa abin Allah subhanahu wataala dangane da abin da kuka koya a cikin littafin da nazo muku da shi kuma dangane da abin da kuka kasance kuna koya a wajen annabi kuma shi wannan annabi ba zai taba umartan ku akan ku riki mala'iku ko annabawa arbaban a matsayin abin bauta ku bar Allah ba aya amurukum bil kufr ashe yanzu wani annabi zai muku umarni ku kafirci ashe rikon wani Allah a matsayin abin bauta kafirci ne ba da iz'antum muslimun bayan kun zan musulmi annabawa ba su hakan ji Allah don haka ƴan uwa musulmi da yawa daga cikin musulmi a wannan zamani da ke da'awar musulunci sun fada a cikin bata wanda yake bayyananne yayin da suka ɗauko falsafa tunane-tunane irin na girkawa suka cusa shi a cikin ƙudurin da za su riƙe wajen bautar Allah suka ɗauko tasawuf sufanci irin wanda suka samu a addinin hindu da wanda suka samu a addinin farisawa sai suka cusa shi a cikin tsarin da za su yi bautar Allah don haka sai suka sanya wahayi da tunani ne kawai za a fassara shi ba da nassi ba yaƙini da za a samu shi kuma zace-zacen su shine zai fassara shi wannan sai ya ɗauke su suka yi zarɓaɓiya domin wannan tafarki da suka riƙa suka yi zarɓaɓiya dangane da waliyai suke riƙon waliyai da wasu salihan bayi suka yi watsi da abin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko na shirya har suka ɗaukaka waɗannan waliyai a bisa matsayin da ba su kai ba har ma suke ƙudurta dangane da su abin da ba wanda ya isa ya aikata in ba Allah ba misali suna ga za su iya samar musu amfani za su iya kare su daga abin da yake na cutarwa har ma suka rike su su ne tsani waɗanda ba za ka je zuwa ga Allah ba sai ka yi riko da waɗannan waliyai biyan bukata amsa addu'a duka wai ba zai samu ba har sai ka bi ta sawun waɗannan waliyai wannan sai ya kai su suna bautar waliyan suka yi watsi da bautar Allah subhanahu wata'ala kamar yadda al'amarin yake bayyananne ba sa kunyar faɗa ba sa kunyar bayyanawa inda malaman izala suna faɗa to yanzu ana ƙaryata su to yanzu su ɗin ƙananansu da suka koya a wajensu sun fito sun bayyana in manyan ba su bayyana ba duk aƙidarsu ɗaya ne a wajen wa suka koya a wajen sa sai koya domin yana rubuce a cikin littattafan su Allah to subhanahu wataala shi yake shirye da mutane hanya madaidaiciya Allah madaukaki ya aiko dukkan manzanni domin su isar da sakon sa ne fa zuwa ga bayinsa ba tare da canjawa ko musanyawa ba kuma Allah sai ya sanya wannan sakon nasa a kayan tushe guda daya wanda bai taba sabawa ba tun daga annabi Nuhu alaihi salam har zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da al'umomin da ake aike zuwa gare su sun bambanta duk da zamanin ya bambanta duk da yanayin ya bambanta amma sakon bai taba canjawa ba shine umarni da bautawa Allah shi kadai in ka duba Qur'ani haka zaka ga sakon da kuma yin hani kada a shirki da Allah subhanahu wataala wajen bautarsa kada a hada shi da wani wajen bautarsa ko wajen ayyukan da yake yi shi kadai yake banta da su amma 'yan uwa a yanzu bayyanannen al'amari ne wanda zai sanya maka takaici zai sanya kirjinka ya yi kunci ka ji tashin hankali yayin da kake gani waɗanda suke intima'i zuwa ga musulunci za ka gansu kuma za ka ji ‘ya'yan musulmi ne suna faɗan maganganu waɗanda suke suna warware asalin tushe wanda yake na tauhidin Allah saboda me sun karkace sun bi hanya wacce take ta masu ilhadi waɗanda suka dasa musu ita wannan a matsayin ita ce addini kai har ma za ka ga a cikinsu bautar da Allah ya aiko annabi da ita ya tsayo a kayi har sai da ma aka kira shi takanas ya tafi sama domin karɓowa sallah matsalan to sai ka ga wasu na watsi da sallah akan cewa ba dole ba ce sauran ibadu azumi da sauransu duka wallahi ba sa yi hatta a garin nan akwai su da yawa waɗanda ba sa yin azumi ba sa sallah ba sa duk waɗannan ibadun me ya saka an ɗora su cewa wai in ka riƙe wani zikiri da aka ba su cewa wannan zikirin ya wadatar maka akan waɗancan domin su sun yi idrakin haƙiƙa sun manta da cewa Allah madaukaki ya faɗa a cikin alkur'ani cewa ban fa halicci aljani da mutum ba sai don su bauta mini yayin da Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljani da mutum ba sam sai don su bauta min kawai to kuma sun ce wai bautar ba dole ba ce an yi watsi da ita don an tsora su akan tafarki wanda yake karkatacce wanda aka dasa musu al'amarin da yake tabbatacce wato shi ne waɗanda suka asa musu aza musu asalin wannan tun farkon lamari kuma suka ɗora su a kayanta wajen watsa wannan aƙida da kuma riko da ita wallahi al'azim su ne yahudawa ko ma ka karanta tarihin yadda waɗannan aƙidun suka tashi ta ina suka ƙullo ta yaya suka zo irin yadda suka yi ma'addinin annabi isa alaihi salam wanda ake ce da shi paul shi ne wanda ya zo bayan annabi isa alaihi salam da kusan shekara saba'in zuwa tamanin ya kaga addinin christianity shi ya kawo musu trinity allah ɗaya ne cikin uku ya cusa musu a wannan addinin ya kauda su ba yahude to irin wannan dabarar ce wai suke so su yi don su ɓata addinin musulunci alhali allah shine mai kariya ga ƙwar'ani sai dai za a ɗabi da yawa daga cikin musulmi su bi wannan tafarci amma ƙur'anin da saƙon yana nan daren dam to waɗanda suka dasa musu irin wannan tafarki su ne yahudawa domin su kauda su daga asalin abin da Allah ya aiko manzanni da su don su ba sa riko da abin da Allah ta'ala ya aiko manzanni da shi wannan ku dama shi ne dabarbaru da manufa na yahudawa tun lokacin da aka aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya bada labari wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istada'u su fa ba za su gushe suna yakar ku bayyanannen yaki da yaki na kwakwalwa ba domin su kwashe ku daga addinin ku har sai sun maida ku kun bar addinin ku in sun sami iko muna roƙon Allah kada ya kama mu da abin da wawayen mu suke yi a Sheikh Ibn Baz rahimahullah yana rubutu dangane da wannan aqidu da irin yadda aka cushe a cikin al'amarin addinin musulunci aka ɗebi waɗansu da yawa a tafarki wanda yake karkatacce yana ambatawa ga abin da ya nassanta ya ce lalle su yahudawa ba sa taɓa ƙasa a gwiwa wajen ƙoƙarin ɓata aƙidun musulmai su ɓata musu ɗabi'unsu su ɓata musu ƙudurce-ƙudurcensu domin su yahudawa suna da wata mummunar manufa dangane da garuruwan musulmi da kuma al'ummar musulmi suna da waɗansu da barbaru da tsare-tsare wanda suka tsara wanda a yanzu sun samu cimma nasara a kayan waɗansu kuma ba su gushe ba suna ta iya bakin ƙoƙarinsu domin su tabbatar da abin da ya rage na dabarbarun da suka tsara su a kowane lokaci ko da ku san yaƙi musulmi a bayyane da makamai sun mamaye da yawa daga cikin garuruwan musulmi suke da saiɗara amma ba su gushe ba har yanzu suna yaƙansu kuma ta ƙwaƙwalensu da aƙidansu domin su canja musu tunani danganan fahimtar addinin nasu ma su canja musu ɗabi'u shi yasa suke wawwatsa musu irin waɗannan ababen da ake ƙagowa na aƙidu mazhabobi mabambanta na ɓata kamar misali ƙadiyaniya kaga shi bai samu bai samu bai samu karɓuwa ba su suka watsa shi lokacin da suka istimariya a ƙasar indiya sai suka kira wani gulam raiza malami ne daga cikin malamai sai suka cusa masa wannan aqida akan cewa ya da'awar cewa shi annabi ne sai ma yace wai sunansa Ahmad alhalis asalin sunansa Gulam Raiza sai yake ce sunansa Ahmad shine wanda aka ce mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad sune aqidar Ahmadiyya su ake cewa qadiyaniyya to bata samu karbuwa sosai ba amma har yanzu tana nan a cikin duniya da aqida irin kamar su tijjaniyya da makamantansu duk su suka kaga sai dai in baka san tarihinsu ba wannan shine karshen abin da ya ambata ɗan uwa musulmi waɗannan aqidu da bin bazu ya jera ta karshen nan da ya ambata kaman tijaniya ta watsu a kasashen sahel wanda mu ma mun fada a cikin su kasashen sahel kasashen da suke tsallaken abin nan sahara desert kenan to a cikin wannan kasashe wannan aqida ta tijaniya ta watsu wanda waɗanda suke takalidi na wannan aƙida suna ƙudurtawa suna yin alwashin cewa wai su ne masoya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam alhali aƙidarsu in ka ɗora ta a ma'auni ta yi nisa ƙwarai da gaske da karantarwar da manzon Allah ya zo da ita daga cikinsu akwai wanda yake suke ƙudurtawa ɓangare guda waɗanda suke ƙudurta cewa ‘yan ɓangaren faira suna ƙudurta cewa alkhawlaki ibrahim a shek ibrahim alkhawlaki kaulaha kenan cewa wai shi Allah ne shi ne wanda ya halicci al'amura baki ɗaya shi ne wanda yake gudanar da al'amuran sammai da kasai ba wai Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala ba kai bari ta nan aƙidar tasu wanda shi ne ya dasa da kansa a cikin littattafansa masu yawa suna ƙudurta cewa wai Allah subhanahu wa ta'ala shi kansa zatinsa da kuma abin da kake gani a bayyane abu ne guda ɗaya cewa duk abin da ka gani a bayyane shi ne tabbatacce kuma shi ne Allah babu wani abu wanda yake bayyanan ne face shi ne Allah a zatinsa shi ne wahadatul wujud ana ce shi wahadatul wujud ko kuma suna ce da ita wato wato abin nan suna ko hakikatul ilahiyya suna ce da ita hakikatul ilahiyya ko su ce da ita wahdatul wujud wai duk abin da ka gani shine Allah wai sai ka bi wannan tarbiyya idan ka bi aka sanya ka a wannan tarbiyya wani process ne da suke bi tasawuf ne da kuma philosophy da suka samu da Greek philosophy daga cikin irin wannan tunanin tunanin aka samu aka cusa wannan to sai zama to duk abin da ka gani komai Allah ne suna juya fassara na wasu ayoyi kamar ayar da take cikin suratul rahman kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram to sai kace kullu man alaiha duk abin da yake kan kasa fan sai suka kawo wannan ibara ta fana'i duk abin da ka gani babu shi hakikatan wa yabqa abin da yake wanzuwa ubangiji ne wajhu rabbika dhul jalali don haka duk abin da ka gani in ka waiwaya duk abin da ka ga da bishiya ne da kare ne da kadangare ne da alade ne da duk abin da ka gani shine wahdatul wujud samuwar duk wani abu da ka gani ya dunkula shine samuwar Allah Allah din ne zatin sa wallahi tallahi wannan shine aqidar da yan faira suke dauke da ita billahi alazim ita ce aqidar da suke da ita babu za'ida a cikin wannan batu ita ce aƙidar suke rike da ita kuma ai kuna ji suna faɗa da kansu ai suna faɗa ba koyewa suke ba yaran suna faɗa manyan sun yi haka da wakin su munafukai kuma su sai koya musu to kaga wannan gayar ilhadi ne gayar ilhadi ne har sai zaman to kafircin su ya nesa ya wuce kafircin mushrikan larabawa da aka aiko annabi a ciki domin waɗancan mushrikan larabawa su suna da itikadin cewa Allah ɗin shi ne ya halitta komai sama da ƙasa, Allah shi yake arzutawa, Allah shi yake rayawa, Allah shi yake kashewa, Allah shi yake gudanar da al'amura, Allah ɗin ne a ƙur'ani ya ba da shaida a kan wannan tunanin haka su ƙuraishawa suke da shi. Allah ta'ala yana cewa, ƙulka gaya musu manyar zukukun minas sama'i wal arzi, shin waye yake arzuta kukan daga sama har daga ƙasa, amman yamliku sam'a waye ya mallaki ji yake badawa wal absara da gani yake badawa wa man yukhrijul hayya min al mayyit wa ke fitar da rayayye daga matacce wa yukhrijul mayyita min al hayy ya fitar da matacce daga rayayye wa man yudabbiru al amra waye yake gudanar da al'amarin duniya da sama da kome fa sayaquluna Allah Allah ce za su ce maka Allah ne kaga Allah ya bada shaida aka to sai Allah ta'ala ya ce to fa kul kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kace afala tattaqun to ba za ku ji tsoron ubangijin nan ku bi shi ba iya dalilin su suna cewa ma na abuduhum illa liqarbuna ila Allah zulfa wai ba suna bauta waɗannan gumakan bane suna so su kusatar da su ne zuwa ga Allah kamar yadda duk mai rikon shehi zai ce ma yana so shehi ya kusatar da kai zuwa ga Allah ne a da yanzu kuma sun ce shehin ma shine Allah shehin ma ya fa Allah Allah zai ce mala'ika yayi wani abu shehi zai ce ba za a yi ba Allah zai ce mala'ika sa wannan a wuta sai an za a saka a wuta sai ce na ce kar ka saka mala'ika ya ce Allah ne ya kone ce ka ce masa na ce ba za a sa ba billahi al'azim haka suke fada haka suke fada sun jingina akan cewan shehunansu suna da wannan fawa don haka mu ji tsoron Allah yan uwa musulmi addinin musulunci ba addini ne wanda yake na wargi da wasa ba addinin musulunci addinin tauhidi ne addinin musulunci addinin sanin Allah ne da girmama ubangiji don haka mu ba mu Allah kimar da Allah ta'ala ya bawa kansa cikin alkur'ani mu ba wa Allah kimar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi mi riko da aqidar tauhidi mi riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yace zai fahimci addini ba ta tafarkin annabi da salihan bayi sahabbansa ba zai tabi ba a sanin addini sai ta ƙur'ani da sunnar annabi da hanyar magabata na ƙwarai duk wanda ya bar wannan layi ya ce ta wani layin ne zai fahimci addini to ko zai taɓe shi saka su ma al'amarin ya kai su inda suka samu kansu mai riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ake ganin cewa riko da sunnar annabin kaman ita ce bakon abu mu koma zuwa ga Allah mu roƙe shi mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala mu sani ƴan uwa musulmi abin da yake samun mu sau da yawa na musibu da kunci da tashin hankali a dukkan bangarori na rayuwa wallahi alazim bangaren sai yana faruwa ne saboda ilhadin da mutane suke katobar da suke ma Allah abinda Allah ƙasa da wannan ya halakar da duniya a zalimin annabi Nuhu Allah ya halakar da duniya baki ɗaya da suka ce ba za su bar bautar gumaka ba yanzu waɗansu suna yin sama da wannan to Allah ya alƙawarin ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai halakar da al'ummarsa gaba ɗaya ba amma kuma fa za a kama su kamawa da haka da yawa daga cikin musibun da yake samun mu wallahi saboda ilhadin da waɗansu suke yi ne اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا الله yana cewa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku kiyaye fitina azaba daga Allah wanda idan ta zo ta bata shafan waɗanda suka yi laifin su kadai da wanda yaji da wanda bai ji ba duka za ta iya saba za ta iya shafar su wa alamu anna Allah shadidul iqab kuma ku sani Allah ta'ala mai tsananin hukuma ne mu sani dukkan karkacewa da za a yi daga aqida ingantacciya da manzon Allah ya zo da ita za ta halakar da mutum ne za ta halakar da al'umma takan sanya musu lalacewa a nan duniya da lahira takan sabbaba musu fushin ubangiji a nan duniya da lahira kuma sannan takan sanya musu fadawa cikin azabar Allah Allah subhanahu wata'ala yana ambatawa ma'ana a ranar alkiyama akwai ranar kindillanci ita ce ranar alkiyama duk wanda yake riko da wani shehi duk wanda ya bar tafarkin da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah aiko shi da ita duk wanda bai ba mu Allah kimar da Allah ya cancanci a bashi ba ya rike tatsuniyoyi wai da su zai bauta to lallai akwai ranar kindillanci Allah yana cewa ittabaru alladhina tubi'u min alladhina taba'u waɗanda aka bi su din ka tina ka ambata ranar da waɗanda aka bi su za su barwanta daga waɗanda suka bi su kuma suka ga azaba dukkan wani hanya na sadarwa ya katsaya tsakaninsu su waɗanda suka bin aka ɓatar da su sai su rika gaya ma waɗanda suka biye su suna cewa inda muna da damar komawa duniya wallahi tun da kuka barwanta da mu yau da kun ce za kuma na kaza ba kuma na ba wallahi mu ma da mun barwanta da gare ku kamar yadda a yau kuka barwanta da gare su Allah ce kazalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim haka nan ne Allah ranar alkiyama zai nuna musu ayyukan da suka yi riko da su na kawalwalniya ya zamanto da na sani da takaici a gare su wama hum bi kharijin min an-nar kuma Allah yace su ba za su taufita a cikin wuta ba in suka je ma Allah da ilhadi mu kyautata aqida mu kyautata sanin Allah mu koyi addini daga tushen da aka koyi addini daga gare shi mu koyi addini daga alqur'ani mu koyi addini daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yake gaya wa malaika jibril alqur'ani malaika jibril sai yazo ya karantar da annabi alqur'ani annabi sai ya karantar da sahabbansa alqur'ani sai ya musu ƙarin bayani a inda ba su fahimta ba shine sunnarsa shin akwai wasiɗar da ta wuce wannan hanyar sanin Allah shine silsila ingantacciya ma qala Allahu wa qala Rasulullahi da abin da aka samu kuma daga salafus salih anan ne ake samun addini ingantacce duk abin da ya wannan ci wannan wallahi bata zai kai ga mutum ubangiji Allah ka tabbatar da duga dugan mu bin tafarci min kake Allahumma tabbit aqdamana ala dinika wa hadina sabil rashad amin Allahumma hadina ila subul salam ya hadi ya salam amin qumu ila salatikum